الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فالذكرى من سلبي ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ya karga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ashirin da uku zuwa ashirin da uku ga wani wala a cikin ne ya wuce wannan ko abuwan to ashirin da uku ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya don ba manta ba mun tsaya aya ta sha shida satin da ya gabata a darasi na biyu yau darasinmu na uku za mu komo kan aya ta sha uku daidai kulli ni a kafu ina a kai turabi don darasin ya cika muna roƙon Allah mu yi ta sha uku baya ba kulli ni a kafu ina a kai turabi zuwa inda muka tsaya sai kuma mu dora muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu yikon karantawa daidai da fassarawa daidai ba mu yikon aiki da abin da za mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
نعم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين Allah madaukakin sarki yace kul kene da su inni akhafu in asaitu rabbi ina jin tsoron na saba wa ubangiji na azaba yawmin azim ina jin tsoron wato wani ne babba ina tsoron azabar wannan yinin babba shine ranar alkiyama kulillaha kene da su lalle ubangiji madaukakin sarki a abudu shi kadai nake bautawa mukhlisan lahu dini ina tsarkake addini na gare shi kama cewa wa ma umiru illa bi abdullah mukhlisina lahu dini saboda haka shi kadai ke tsarkake addini a gare shi Allah yake fa abudu ma shi ku je ku bauta abin da kuka ga dama min dunihi wanda yake koma bayan Allah madaukakin sarki amma ku sani innal khasirina alladhina khasiru anfusahum lallai waɗanda a tararren da suka asarantar da kawukansu wa alihin da iyalansu yau mal kiyamati rana alkiyama bayanin shi ne sun bar lalace sun shiga uku cewa ala ku taurara zalika huwa al-khusran al-mubin lallai wannan wannan ita ce wato tabewa wadda take mabayyaniya sai Allah ya ce lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الله يجي لهم من فوقهم ظلل lallai su wayannan mutanen azaba ta tabbata a gare su wanda za ta yi musu rumfa shine gulalun za su ganta gaba ɗaya wato da hayaki da wutar akan yadda ta ga girgiji aka bi rullabe sai ce wani tahtihim zulal karkashin su ma inda za su kwanta kin fuda su ita ma azaba shine lahum min jahannama bihadun wa min fawqihim gawai cewa lallai suna da wato jahannama ita za ta yi musu bargu sannan ta yi musu tabarma shine lahum min jahannama bihadun wa min fawqihim gawai to shine lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal sai Allah yake zalika wannan da kuke ji da gani shine wannan bayanin da Allah ya yi kawifu Allah bihi ibada shi Allah yake tsoratar da bayansa da wuta ba duk wanda ya zo cewa baya tsoron wuta ai a ranar alkiyama ma kaza ya yi garkan sa kai ma ya yi gare ka annabi ma ya zo kwanciya ta yake Allahumma kini azabaka yawma tab'atu ibada ya ubangiji ka tsare ni daga azabar karan da zaka tashi bayinka saboda haka tsoron wuta wajibi ne ka kiyaye ta to kaga ana yace zalika yukhawifu Allahu bihi ibada da wuta Allah yake tsoratar da bai dai dai yake tsoratarwa abin nufi banda wuta duk abin da Allah bai tsoratar da kai da shi ba ka tsoratar da kanka da shi to dole ka kanka kake yaudara kanka kake shi da yake ya ibadi fattaku ya ku bayi na ku kiyaye ni misali wanda ya zo yanzu duk wanda bai tsoratar da kansa da abin da Allah ya haramta ba shi ya haramta wa kansa to yaudara kansa yake misali wanda wanda ya zo ya daina cin nama kawai naman sa ba naman alaji ba ko na buri naman sa aka tambaye shi me yasa ba ka ce shi tsabar ta kawa kawai har yau da kai ke wannan kamar yadda kiristoci ke mutum ya ci aure wato saboda tsoron Allah yawwa original bakar ya kuwa ya ci aure ya ci dan abubuwa da dinin wayan abubuwan da mutum duk abin da za ka tsoratar da kanka da shi mutukar ba Allah ne yake ayi a ji tsoron ka da shi wato da kanka kai ai idan kai dan tsenin ka ne yasa ba za ka ci nama ba wannan daban amma karka dauka ta kawai ba ta kawai to ji za ya ce ya ibadi fattaku ya ku bayi na ku biyaye ni sai Allah ya ce ni والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الله يقول والذين اجتنبوا الطاغوت lalle wanda suka kiyaye dagutu kuwa ne dagutu kullum ma ya abadu min dunillahi fa huwa dagutu duk wanda za a bautawa a cikin mutane ko aljanu ko malaiku da yaddarsa to shi ake kira taguti Allah yake fa man yaqur bi taguti wa yu'min billah fa qad istamsaka bil urwati al wuthqa la tisama laha duk wanda ya kafirce wa taguti kuma ya imani da Allah to ya yi riko da igiyar da ba ta tsinkewa ita ce igiyar la ilaha illallah kaga ashe kufranul adiyan in dai wannan maganar wahadatul adiyatin a zo a ce in da kai kowa ya biyo da rafi domin ba yadda za a yi addinin ke fita dole sai ka yadda babu baban ya kurbi tabu sai ka kafu ce abin da ba Allah ba kafu cewa kuma ta kowanne ta fili da ta boye misali a irin abin da ake yi a wahadatul adiyat alal akalli a zo a ce a tattauna a zauna a tattauna kai da cewa ba za ka soki abin da za su kalla ba addinin musulunci kuma babu wannan domin kace ba ba ka suka kuma ba ka ja ba ka yadda da shi kenan yanzu kai ka yadda Allah uku ne tsakanin da Allah kawai shi kenan saboda ana a lakum dinukum waliyadi lana a'maluna wa lakum a'malukum wannan shine tsari amma addini bai hana mu zauna da ku lafiya ba sai dai kowa da tsarin addinin sa kaza ka zo da shi addini na da yake da wannan shine dini kam yaudar kan saboda haka duk abin da za a bauta wa ba Allah ba shi ake kira dawud wallazina janabu dawud an ya'buduha lalle waɗanda suka ne zanci dawud suka ki bauta musu wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki lahumul bushra ku sani cewa shine wanda Allah ya musu albishir sai ce babakir ibadi kayi wa bayina albishir waɗanda suke kan wannan turban kamar ka tambaya zuwa yi sai Allah yake ni alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kaga babashir ibadil ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana cewa kai albishir ga bayina waɗanda suke sauraron zance bai tabi'una ahsana sai su bi mafi kyansa ulaika alladina hadahumullah masu wannan ɗabi'ar wanda za su saurari zance su dau mafi kyau su ne waɗanda Allah ya shirye da su Allah ya shirye da mu wa ulaika hum ulul albab kuma su ne waɗanda suke ba abota hankula to in ka kalli wannan ayar gaba suka dabbuli da Allah ya ce alladina yastami'una alqawla a wajen alƙawli din suna ta bayani cewa menene alƙawli wanda suke bin zance sai ta ya'una ahsana su ba mafi kyansa sai suka ce qur'ani to an da illa take a nan yanzu idan kace kayan da qur'ani wanda yake so shi ya dinga tauna da kai yake to qur'ani akwai ahsana domin ita ahsana a larabci ahsan tana da kiyaye ne ba dai ba kishiyar ta shine akwai hasan akwai kabir kana so ka ce mana alqur'ani akwai hasan akwai kabir kenan akwai mafi kyau shine hasan sannan akwai hasan mai kyau sannan akwai mara kyau to fitan mana da su alqur'ani wanda yake so ya ji daɗin tattauna da kai wajen jadali zai gaya maka ya za ka yi da wannan shi da ba ne wancan da san cewa qur'ani ne am lam yadabbaru alqawla alqawl kaga alqur'ani ake nufi saboda haka shi ne ne dalilin da zai gaba ba cewa qur'ani shi da wanda za a yi cewa ba qur'ani bane alqawl yana nufin kowanne zance shi ne da wanda zai halatta ma jin kiɗa da ashar da waye sai ke gaba sai ka ware da kyau da mara kyau a da cikin da kaji wanda kuma ya ce da da wannan zai gaya ba qur'ani ake nufi annabi ne yake da wannan kaula to ya ya sani a wannan kaula ya zaka wari da ta sai suka ba da amsa cewa amsa ne wato amsa na alqur'ani shine wajibi dama ahkam na na musulunci biyar ne bal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma'a ma qawli ba wannan shine guda biyar ahkam hukunta hukunta wato musulunci daga wajibi sai mutahabbi sai halal sai kuma abin da yake makruhi sai haram iska ce alladine yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu ahsan shine abin da yake wajibi an fahimta da kyau ko shine wajibi shine ahsan ko kuma ce wajibi da mustahabbi shine ahsan sannan kuma hakan kuma shine muba sannan kuma makruhi da haramun ce ce kuma alqabi to ya zai da wannan shine inda Allah ya zo wajabta sallah ya wajabta ma sallah ai akwai nawafil a cikin da ko na burguli sai a ce ma to wanda ya zo yayi sallar farilla yayi abin da ake kira wajibi yayi wajibi idan ko ya hada da nafila to yayi yayi kai asar idan ya hada da nafila to yayi hasan saura kabi kenan tunda wanda gida uku muka kasa hasan hasan kabi an bayyana da kyau ko yawa to saboda haka hasan shine abin da aka dora ma wajibi a kansa hasan kuma yayi nafila me kabi shine abin da Allah ya haramta itajiya ko yi zina ko yi sada ko yi gulma ko yi duk abin da Allah ya haramta shi kenan zance ya fita ka ta ba shi amsa ka kallame sannan kuma su wannan suka ce in kuma ba wai fada da za a yi ta abubuwan ba in so kake ka kawo cewa zance ake nufi to abin da za ka kawo shi ne sai ka zo ka ce a cikin alkur'ani za ka ba da amsa kamar inda Allah madaukakin sarki yace wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin ko kuma wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithli mithluha yace fa man afa wa aslaha fa ma za fa ajruhu 'ala Allah to shi ma anan yanzu zaka zo fitar da ahsan da hasan da kabir me ahsan din shine idan mutum a ka'ida a musulunci duk wanda ya bare ka ya halatta karama idan karama kai abin da ake kira ne hasan an bayyana da kyau ko duk wanda ya bare ka ko ya zage ka karama daidai irin nasa to hasan dai amma idan ka hakura to kai hakan idan ka wuce gona da riyo da raba kai kaje shikenan an ga da abu gaba da gaba sai bai saboda haka wannan shine abin da suke faɗa fa yajabi auna hakan yalla yace ulaika alladina adahumullah masu wannan dabi'a sune wanda Allah ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab kuma sune waɗanda suke ba abota hankulla sai Allah ya yi أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله يجي أبا من حق عليه كلمة العذاب كل ولا كلمة عذاب تثبت عكنسا أبا أنت تنقذ من في النار النبي أجي جاء wannan cewa wanda azaba ta tabbata a kansa tun yana duniya Allah ya rijista sunansa a wuta afa anta tusibu man fi nar zaka fitar da shi daga cikin wutan nan Allah yake tambaya annabi alaihi salatu wasalam to su waye waɗanda Allah ya musu rijista a wuta shine can da Allah yake gaya mana cewa a suratul arab la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in duk wanda ya wuce nan Allah ya rantse da zatin su cewa sai na cika wutar jahannama ne to duk wanda ya san shi ne yake bautawa shi yake bi yake wani san zuciya to an yi masa rijista a wuta sai Allah ya tambaya annabi shin wanda yake akan wanda azaba ta tabbata akan sa irin waɗannan a ba an ce ke duman bin nar zaka tsere kan da wanda da sunan sa ya tabbata a wuta sai Allah ya ce lakin alladina taqaw rabbuhum sai dai ka sani cewa waɗanda suke jin tsoron ubangijin su kuwa lahum ghurafun min fawqiha ghuraf lahum ghurafun suna da wasu benaye kun ga yadda Allah yake balanta idan ya dauko magana wuta sai ya ta aljanna eh shine zamu zo nan gaba mu ji shi qur'ani haka yake a tarbibu wa tarbibu a tsorata kuma a kudai zar dan za a yanke wa mutum kauna gaba daya ba a zo mutum wa azan ke zanto kullum mutum ake shiga ba a zo ya zama kullum aljanna sai a sakan kai saboda haka duk yin za a hada to haka qur'ani ne sai ce lahum min qurafum min fawqiha quraf suna da duk wanda suka tsoron ubangiji suna da wato wasu dakuna an kawo shi bin nakira min fawqiha ghurafun a saman wannan benayen akwai wasu benayen daban haka za ka ci domin idan ka zo ka ce lahum min fawqiha lahum ghurafun min fawqiha ghurafun suna da wasu benaye a saman su da benaye ta yi waranci a larabcin baka ba shi aikin ba domin a ƙa'idar larabci a na kira in ka mai ta kanta ta farko ba ita ce ta biyu ba inda ba a yi ba ce ta farko ta mai mai ta kanta sai a ce ta farko ita ce ta biyu amma duk da ba na kira ta zu ta farko ba ita ce ta biyu misali bari mu dawo aya daya Allah yake inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran in ka dace fassara ba za ka ce a inda tare da kunci akwai sauki ba inna ma al usri yusran tare da kunci akwai sauki kai kuskure al'usuru din nan guda biyu duk shi ne abin da ake nufi inna ma al'usuri yusran hakika tare da kunci akwai sauki inna ma al'usuri yusran tare da wannan kuncin shine ya biyo bai domin al ma'rifa ce ya kuma biyo ka wannan da kake cikin 2015 idan da kake wanka har zuwa 2022 2019 an gane ko to inna ma al'usuri yusran tare da wannan wahalar da kake ji akwai wani saukin daban da biyu da yarda Allah ko fahimta da kyau ko to shi ne fasarar da za ta yi wannan wannan kuncin al'usuru na 2019 shi ya biyo 15 zuwa 19 shi ne dai sannan na 19 zuwa 23 shi ne yake ta mu amma sauƙin na farko na 2019 da wanda za mu shiga kuma bayan an fita daga 2023 kai ba shi ne sauƙin da zai biyo mu irin wancan ba kullum da san da za ta yi wa Allah ke inna ma al'usri yusra inna ma al-usri yusra hakika tare da wannan kuncin akwai sauki inna ma al-usri yusra tare da wannan kuncin da da yake gumu akwai wani sauki haka bazara ce eh to shi ma nan law min fawqiha ghurafun law ghurafun min fawqiha ghurafun lalle shi wannan aljannar suna da wato wata bayanai min fawqiha a saman wannan bayanan ghurafun akwai wani bayanan daban mabniyatun wanda Allah ya an gina shi ne ta jirgin tahtiya al-anhar wanda koramu ke gudu a karkashin sa duk wani gida da kake gani zai yana da suke burge ka a duniya to ban sai na aljanna ba idan ka gani kawai kai hararo cewa kai wallahi ko biyu din kana aljanna bai kai ba a Los Angeles ne a Dubai ne a Hilton ka gani a Saudiya ko kuwa Darul Tawhid ko ma ne ka gano a ina ko a ina ne da wani lokacin in guri ya kai guri ga wata ba kyau shi za a je ka gefen ruwa an je an yi katon hoton iya ganin ta idan mutum ya leko zai iya ganin ruwan nan kawai yana ta shi kansa abin sha'awa ne in ya sako kuma zai iya zuwa gefen ruwan an yi gurabe da shakatawa na duk gurabe su ke kwafa ba kaga wannan in ka kalli wannan za ka duk wani gida da ake yin sa na ado da Abu Dhabi ko Los Angeles ko Dubai ko kowace gari ka sani a duniya wallahi za ka kwaikwayo ciki kwaikwayo domin aljanna ne aka yawa bayan mutum ya shakata a cikin aljanna kuma zai fito bakin ruwa ga ɗauri yana baza fila ga tsuntsaye ga kibaye na wasa to su ba ka je ka gani duk wannan abubuwan ake haka ne ko alaji to idan ka ga wannan iya ganin ka dukkan ka kawai ta hararo cewa a zuciya ka wannan ko bi tuki na bai kai aljanna ba bai kwata ba ko shi bai kai ba wane ba ce yaji Allah madaukakin sarki yake wa'adallah wannan alƙawari ne na Allah alƙawari wanda yi na azaba ko na rahama ɗaliban ilimi alwa'ad alƙawari na ne ba da na na rahama la yukhlifu al-miqlaw al-mi'ad Allah baya saba alƙawarin alƙawarin da yi na rahama to me ya bambance shi da na azaba me bambance alwa'id alwa'id wal wa'id wannan alƙawarin rama wannan alwayi to me bambancin su ga su a rubuce me bambancin su a rubutu wajen rubutawa eh alwa'di alwa'idi me bambanci me bambanta su eh abin da kawai ya bambanta su nake so na ya uto nawa'i na azaba shi ne mai wato mai yawo mai kaji na rama kuma babu kaji a cikin sa to abin da nake so mu yi tadabburi a kan shi Allah an ce baya saba alƙawari wanne ne Allah baya saba wa alwali ne baya saba ko al-mi'ad alwali ce alwali ne baya saba ko amma alwali yana saba Allah yana saba alwali kuma saba alwali karanti yana saba gaba ɗaya kauce masa alwali to sabawar kuma karanci ne misali yanzu wallahi masallu ala idan aka zo yanzu ko a mutane yanzu kace kowa ya ɗebo ruwa a cikin gida a yaran ka gida su uku duk wanda bai ɗebo ruwa ba kai biyar in ka dawo sai ka hukunta ba ruwa unguwar ba wani ya kabi ka kaje ka dawo sai ka tarar yara biyu su ɗebo ɗin bai ɗebo ba ka kai alƙawarin yi ka dawo duk wanda bai ba sai ka hukunta shi bulala goma da ka dawo bai ba shi Hassan da Husaini da Gambo Gambo bai ba da ka zo sai ka lura da cewa wani kila inda suka kunno ruwan ne aka ruwan wuta wuta ruwan ya kare kuma ba ta da injiyan kuma kunna ba amma dai kai a gurinka kuma da sakacinsa na kin tashi da wuri domin Hassan da Husaini da wuri suka ji kaga me laifi ne idan ka hukunta shi daidai ne domin alƙawari kai amma alwa'idi alƙawarin azaba za ka yi masa da ka zo sai ka saba sai ka ki dukan sa kace ji ya zo ga wallahi abba kaza kaza kaza sai kace ji ka an ka kuma ni da kai anan saba alƙawari kai ko ko karanci kai wa yara karanci kai wa amma da cewa kai kowa ya ɗebo ruwa na dawo kowa zan ba shi naira goma kowa ya ɗebo kai uku na dawo naira goma goma zan ba da ta dawo sai ta hana ka saba kuma wannan abin da kai ba karanci ke ba sunan saba alƙawari haramun ne wallahi masalul a'la to Allah madaukakin sarki mutum zai iya tantantar azaba ya je gaban sa ya sha biya yayin zina amma yace ki kana ya bi wani arba ba ji saboda kaza da kaza ba ta ba alƙawari Allah ya ba karanci ne maka an bayyana da jahu amma wanda yace Allah yace duk wanda man jaha zina haka nake bala wa ajru amsalaha amsalaha sai hana ka Allah baya wannan kwata kwata in dai kai abun alƙairi to zai baka wannan abun da ka roka zai baka kun gane misalin da akuwa wajen ba ko ya fito yawa yawa alwa'd wal wa'id kenan la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari wanda ko dai ne ma da rahama abin da kai kai akan su zai saba amma na azaba zai iya canja mai da wani abin da ya musanya ba to shine la yukhlifu Allahu al-mi'ad sai Allah yake ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما
إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب Allah madaukakin sarki yake alam tara kin ba ku gani anna Allah lalle Allah madaukakin sarki anzala min as-sama'i ma'an yake saukar da ruwa daga sama ko daga girgije fasalakahu sanan sai ya shigar da shi shi wannan ruwa yanabi'a fil ard yana zama idanu a cikin kasa shine da an je guri kaza za ga har masu yin bohol sai a je a auna a ce wannan gurin su je an yi mita kaza za a samu idanun ruwa suke nema aiki idanun ruwa ne wannan ruwan da yake sakkowa daga sama ne yana jira cikin kasa take tsotsi to shi ne fasalaka hu ya rabi'a sai Allah yake cikin da shi cikin kasa yana yin idanu sai da lafiya unguwa kaza ta fi ruwa to ta fi da ruwa kenan unguwa kaza kuma saboda ruwan su ma sai dai kai tayi in ba haka ba kaza gidanka ne ta kaza idanun ruwan ke to shi ne baka laka hu ya nabi a fil ardi thumma yukhriju bihi sannan sai ya fitar dalilin wannan ruwan da ya saukar sai ya fitar da mai zar'an tuka mukhtalifan alwani wanda kalolin su sun canja kun sa abun babaki shine da ruwa ɗaya aka shayar da su amma sai su fito kala daban-daban ruwa ɗaya ne wannan ruwan da ya saukar shine ba wanda aka saukarwa mangoro a bangarorin ba different species da suke da shi za ka ga mai warin ga wasa binta suga mai kaza mai kaza bin ruwa ɗaya suka sha gaba ɗayan su ruwa ɗaya suka sha bayan wani ne Allah ya mai ruwan zuma ba ya rika sha da yi zaki kamar zuma san ruwa ɗaya ne wani kuma mangwaron za ka gan shi kore kuma ya nuna ga shi kore wani kuma za ka gan shi jajir wani kuma idan ka gan shi kore ai muka gani jajir din ba shine nunarsa ba koren ne shine nunarsa wani koren shine nunarsa ko wanne shine muktalifan alwanu da wannan ruwan aka fitar da kuma baza ruwa da bada da wannan ruwan guda daya shi sa kullum ake gayawa yan bokon da mutum yayi za a fahimce da wannan abubuwan ake so shi sa aka ce ma duk ilimin sa ko ya zama emiratus ko ya wuce ancient wajen gane science abu in dai da san Allah ba to ba ku ne jahili ne domin wayannan misalan ya kamata ka fahimci cewa ba su suka kansu ba Allah ne Isa da Galileo da da biyan ojeje duk ba ku ne eh sun yi iya abin da za su yi na duniya amma ko ma su zuwa ga Allah ba zai amfani da su komai ba me yasa saboda har suka gama ilimin su Allah ya ba su kwakwalwa ba su gane Allah shi kadai yake ba shine babban illa har suka gama ilimin su ilimin da Allah ko shakka babu suna da ilimi na kwarai me yawan gaske amma ba san Allah ba shi kuma rashin sanin Allah yana nuna mutum jahili ne to shine babban illa da ta same shi to shine Allah ya ce fa salaka wa yanabi'a ثم في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه kalolin su sun canja da ruwa ɗaya amma kala daban-daban wani ja wani a cikin gidanka cikin lambunka sai ga wujoyi kala-kala sai ga gashi ga mangwara kusa da inibi amma sai ga inibin yayi zaki mangwaran bai kuma ruwa ɗaya suka sha me ya faru Allah da ya bada ruwan ji sai ai haka dun mai hinji ana nan ana nan sai ka ga wannan wato bukiyar ta buki batarahu musbaran sai kaga tayi fadi fadi tayi yadda yake sun mai jalo hukaman daga nan kuma sai Allah ya bai da wannan wannan bukiyar da take da ake yanka a gida yi sai ka ganta ta koma wato hukaman shine ta zama kamar karmami kamar auduga ta rubuta biki gaba daya Yaji Allah madaukakin sarki inna fi zalika abin da ya sa muka ce su da duniyo ba su da hankali bari ku ji mai Allah yake inna bi dalika lalle cikin wannan misali la zikra wa azini liman li ulil albab dan dan karka bi na na su cikin to dan ka ka jawo to Allah ne yake musu ba su da hankali ni mai mai tawa ne dan wani jiran zai baci na ce wa galiliyo jahili na ce wa ɗan jahili jahili ne mana domin har ya mutu bai san Allah ba ko ya san shi karatun da kuka yi zamu tabi mu dai mun ba a fara da mun yarda da Allah mu eh ita kuma al-hikmatu balatul mu'min aina ma wajadaha akadaha ko in ta kada kun ba mu hikima mun tsinta shikenan kawai ba cewa ne ba za a karanta abin da suka kawo ba za a karanta ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya yawa Allah ya ba su wannan amma fa ba za su yarda da aqida ku ba shine kawai karatu Allah ne yake ba su da hankali ni mai mata ne inna bi zalika cikin wannan abin da Allah ya kawo da zikira akwai wa'azi amma gawa li ulil albab ga ma hankali ne mafhumul mukhalafa mara hankali ba zai gani cewa bai ba wa'azi bane saboda ka Allah ya fara kiran su mara da hankali yawa ni ne da ne kawai ba ni na karzo man barakai haka ba to sai Allah ya ce أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين Allah ya ce afaman shara Allah sadrahu lil Islam kaji wani karin bayani ko shin yanzu wanda Allah ya bude zuciyarsa ya canja wa musulunci a ciki daidai yake da wanda wato ga huwa ala nurin min rabbi yana kan wani haske na ubangijinsa shine mutum gaji musulmi gaji yana sauraron wa'azi yana bibiyar abin da Annabi ya zo da shi dan Allah daidai yake ga wanda shi Allah bai bude zuciyarsa ba kuma bai musulunta ba daidai yake da shi da kuma mai kashashiyar zuciya daidai suke to sai Allah yake fa wailul lil qasiyat qulubuhum lalle azaba ta tabbata ga wanda zuciyar su take kake min zikrillahi gaba da zikirin Allah ambatan Allah wa'azin Allah azaba ta tabbata a gare sai Allah yake irin wayannan ulaika lalle irin wayannan fi balalin mubin suna cikin mata wanda yake mabayyani shine kaga abaman jara Allah ta da wulil islam wa huwa ala nurin min rabbi daidai yake da ayan nan cikin an'am aw man kana ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها shin daidai ne wato wanda yake ya mutu sai muka rayar da shi muka sanya masa haske yana tafiya da hasken a cikin mutane daidai yake kaman matsalu fi zulma daidai yake da wanda yake cikin dufai laisa bi kharijin minha duhu kuma da waje fita ba daidai yake al yastawiyani masala la yastawiyani masala ba sai zama daidai ba domin wannan yana cikin haske kuma ya samu shari'a wannan kuma a cikin duhu yake da fada sai Allah yake ni ulaika fi dalalin mubin irin wannan sune wanda suke akan fada mabayyana sai Allah yake ni الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith lalle Allah madaukakin sarki shi ya saukar da mafi kyawun magana mafi kyan zance shine alqur'ani wa man asdaqu min allahi haditha fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu shine hadith cewa Allah shi ya saukar da mafi kyawun zance shine alqur'ani sai ce kitabun mutashabiha wani littafi ne da yake kamanceceniya da juna sai ga wani lokacin ba ka gani zai ba mu kidai suna da mutashabiha da alqur'ani ko wata ayar tana kama da wata kaje an ce fa man azlamu anan kaza innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati sai sai a ce innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi ko kuma a ce ba misali wala taqtulu anfusakum khashyata imlaq wala taqtulu anfusakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyakum mutashabihati in baka yi hankali waje ka dauko wannan kasa anan yayin karantawa to shi ne Allah ya dauke sarki yake shi ya saukar da wannan mutashabihin masani wanda yake maimaituwa wajen masani din nan sun ta bayanin me yake nufi da masani cewa wasu ka ce shine kalma ta ƙara mai ne ta kanta kamar inda Allah madaukakin sarki zai ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين يتكارا كما سيتي ويل يومئذ للمكذبين وحور مقصورات في الخيام فبأي آلاء كذا فبأي آلاء ربك ديوة to wannan shine masani a gurin wasu cewa maimaita wata kalma irinta da kuma maimaituwa shine masani wasu kuma suka ce a'a abinda wato saukar da Qur'ani yanzu kawo misali da kishiyarsa duk inda Qur'ani yanzu za ka in ya kawo ai magana aljanna sai ya magana wuta in yake sama sai ya ce kasa amma nan ko ina ne Allah yake as-samawati sai ce wal ardi ila ta al-ardi wa kam min malakin fis samawati la tubni ila al-ardi ta tafi sai da babu kaga wanda ce ba su gamsu da wannan bai ce a banda irin wannan ai to gaji yalla bai ce tana wani gurin eh din da aka ce samawati akwai al-ardi ta shi yasa zaka hararo wannan ba misali ne kaga dama ta rai wato abala ya tadabbaru nan Qur'an ba za ka yi tadabburi ba sai tadabburi ka nemo ta inda wani guraren an kawo mun yadda misali ko kuma wai suka ce shi ne abin da ake yawan karantawa wanda ake yawan karantawa akwai abin da ake yawan karanta a duniya irin Qur'ani ba domin a yanzu sallah asuba wane mutum to ai za a ji Allah ya ce da kada ake naka sab'an min al-masani wasu ba da yake ce fatiha ake ni al-masani wal qur'an al-azim kace fatiha da qur'ani ne girma Allah ya baka to masani abin da ake yawan karanta shine zai yi yanzu da malam Allah ban ba yake karanta wannan ayar daidai wannan gurin da ya biya a duniya kuma a wata kasa wani ma yana biya irin da a lokaci guda kaga sun zama yan biyu shine masani din yana biya ayar a lokacin kuma bai sani ba wani yana biya irin da yanzu ba ina ta bayani ba to da ya tashi zai je zai zai ayar gaba kuma a lokacin wani zai ƙara biya ta shine masani a duniya kuma ba dare ba rana shine masani to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan cewa masani ya takkairu minhu julud diga jikina tashi ana biya Qur'ani متشابها مثاني تنتعر من من وجود الذين يخشون ربهم واتو فاتو waɗanda suke tsoron ubangijin suna makarkata idan cikin suna daji ana biya alqur'ani duk gurin da aka kawo gaban tsoro za ga mutum ya tsorata Isa ba abin tausayi irin wanda yake da azumi aka sauke alqur'ani yana gurin bai taba kuka ba sai ran da aka zo ana Allahumma amina fi awdanina ka rika kukan munafiki kariya take yi waye ga ma addu'a ke kuka a wajen bi Qur'ani yake kuka ba na yake kuka ba kaga alamar shi kawai wani abu ne kawo shi Allah gafa ta malam ana alamar da mirka da mirka fara ta wani munafiki yana ta yana ta kuka baka gane Qur'anin ba wajen bi Qur'ani yake kuka amma wani yana yi ne saboda kawai ya ga su da yana kuka idan maka yi go Madina amma anan da ka ga yana kuka kawai shi ma aba a biya Qur'ani tun daga Fatiha hannaji baka kuka waje da aka zo ana kaza ba ma ka jin larabci da ce za ka kuka anan tsakani da Allah inda ake kuka cikin alqur'ani domin Allah ne ya gaya mana sadda ilu min zulul ladina yakhawna rabbahum ba su tsoron ubangiji anan ne cikin shi yake makarkata ana biye Qur'ani kaji an zo wani gurin malam sai kaji kamar yanzu aka saukar da ita kaji Allah ya sa sakon ciki ta dauke shi mutum ya rika kuka da idanunsa wannan ake bukata to sai Allah ya ce wa qulubuhum ila zikrillah da zukatan su suna mukirkita ne ila zikrillah lokacin da ake ambatan Allah kun ji ba san da ake alqunutuwa a'a idan Allah ya sa zuciyarka ta kai tun daga cikin sallah kukan ne ya tawin ka har zuwa addu'a wannan fa ne imani amma yake kuka a cikin sallah duk Qur'anin da aka biya har aka gaba sai da aka zo gurin da zai nemi kuɗi da aure da kaza da kaza da ne fara kuka kai ba ka san ƙarya kake yi to ga abin da Allah yake tsoron Allah zuciya na makarkata ne lokacin da ne wato ake biya Qur'ani ake ambatan Allah sai Allah yake zalika hudallahi yahdi bihi man yasha lalle wannan ita ce shiriya Allah madaukakin sarki da yake shiyar da wanda ya ga dama farai kuwa ganin dama ne na Allah shiyar da kai wa man yudlilillahu wanda Allah kuma ya kasar da shi fa malahu min hadi ba wanda yake shiyar da shi domin ita shiriyar Allah farai ne dalili mu dau ayan nan ta cikin wannan da Allah madaukakin sarki yake gaya mana walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qara ilaykum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika hum ar-rashidun fadlan min Allah wa ni'ama habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum sai ne wa qara ilaykum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan sai ce ula'ika humur rashiduna fadlan min Allah kaga ya gaya ma kiryayu da batattu da yake biddiyin nan da kake gani da wanda suka kiriya habbaba ilayhim al-iman wa zayyanahu wa zayyanahu fi qulubihim kiryayu kenan kara ilaykum al-kufra wal fusuq wal asyan su kuma wanda suka dau wannan kalan batattu kenan sai Allah yake wanda Allah ya ba su wannan sifa ula'ika humur rashidun in kaga Allah ya kiryar da kai to kai ne kiryayu sai ce karka dauka kiriyarka wayanka ne yasa sai yake fadlan min Allah wa ni'ma falala ce daga Allah madaukakin sarki kuma da ni'ima ita ko falala ba za ka zo kai to mu mutum a kanta ba kawai mutane da na bayan lafiya ne wani bawan Allah ya ji gurin su kawai ya zo ya raba kuɗi sau farko ba su dubu goma goma na biyu dubu ashirin ashirin na uku dubu hamsin hamsin na biyar sai ya tsallake su na shida ba ya tsallake na bakwai ya ƙara sai ku taso kunan biyar da na shida da yana kuke ku tashi shi kuke dan kuɗin ku ne ba shi ga dawa ba shi ma Allah wallahi masalu ala ba za ka tuhumi Allah ne a cikin abubuwan da ya ga dama wanda ga dama ya ware shi shi da su saboda falala ce ya ware wasu kuma ya batar da su sai ka tuhume shi wallahi masalu ala shi za kullum ka rika godewa Allah a zani imar da yawa ta cewa kai musulmi ne kuma ya dora ka akan turba mai kyau musulmin ba lafiyayyen musulmi ba mai zakin bayan Allah ba ba wanda yake wa Qur'ani gurgo mai da kullum wannan addu'a za ka rika cewa alhamdulillah ala ni'matil islam wal hidayah Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina kullum da karo ba Allah wannan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب kullum da karo ba Allah wannan to da haka wayannan abubuwan su ya kamata mu lura da su shi Allah madaukakin sarki yake wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda Allah ya fatar da shi ba wanda yake kire da shi sai Allah yake أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون الله مدوكين سرجيتي أبا من يتقي بوجهه سوء العذاب شنو wanda yake kare wato munin azaba da fuskarsa yawmal qiyamati ranar alqiyama wato wa yuqra'u fa yuqalu lahu wala mithal wala wa li amsalihi min az-zalimin zuqu ma kuntum taktibun arka cewa da su cewa ku tantane abin da kuka kasance kuna tsorowurta a duniya abin nufi aba man yanta tibi wajihi cewa al'azab yawmal qiyamati tun yanzu wanda zai zo ranar alkiyama saboda azabar da ake marma kun ga in ana dukan mutum ina yake karewa fuska ce shi saboda an dau daure hannayensa ba abin da zai iya kare azabar sai fuskar yake tura ka ko bala'i ne bala'i to shi ne Allah yake gaya mana cewa yanzu ya za ka yi da irin waɗannan mutanen da Allah yake cewa wa du'a fa man yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim shin wanda yake kare fuskarsa yake kare munin azaba daga fuskarsa ranar alkiyama daidai yake da wanda yake akan tabarki mare da shi da shi ko azabar ma bai gani ba daidai suke shine a baban yamshi mukibban ala wajhihi shin wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa an man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim waye yafi alkhairi fiye da wanda yake tafiya akan kafarsa yana kan tabarki mare da shi ko shakka ba ba za ka hada ba to shine misalin wannan wasila lizwalimin za a cewa azalimin rana alkiyama duku ma kuntum taktibun ku dan dani abin da kuka kasance kuna tsorurta na zunubi a duniya shine afa man yulqafin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama shin wanda za a jefa cikin wuta wanda aka jefa cikin wuta jefa alkhairi fiye da wanda zai zo rana alkiyama cikin aminci tsakanin wanda zai zo cikin aminci rana alkiyama ko wanda za a ce ba cikin wuta waye ya fa alheri wanda zai zo lafiya lau ba yi masa komai ba shi ne abin da ake nufi shine yau mai abuna binnari ala wato ala wujuhihim duku mastataka to jira Allah yake karaza كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون na'am فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا Hmm.
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah yake kadzaban ladina min qablihim lalle waɗanda suke kafin su sun karyata suwa su karyata sun karyata ayoyin Allah sun karyata manzannin Allah fa atahu al'azabu min haythu la yash'urun sai azaba ta zo musu inda ba ba su sani ba fa azabahum Allahu al-khizya sai Allah ya kankana musu wato jin kunya da tabewa fil hayati dunya a wannan rayuwar ta duniya kaga anan ina ma cewa to sai Allah ya ce wala azabul akhirati akbar azabul lahira ita ce mafi girma da kunyar duniya gwara ta lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to bai san Allah ba ku duba ayar ba za ka humul lahu da khiziya fil ayati dunya Allah ya tantana musu tadewa da jin kunya duk a rayuwar duniya sai ba Allah yake kuma wal azabul akhirati akbar ku sani bara yayi wa azabul lahira ta fi girma da kunyar duniya gwara ta lahira ta yadda da wannan dan Allah ta yarda da kunya duniya gwara ta lahira to la azabul akhirati akbar sai Allah yake law kanu ya'lamu ila ma a cikin san haka Allah ya kiyaye mu to nan shine kan gaba da ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala kan nan manzo akwai sako guda biyu akwai littafi da muke so za mu fara a masallacin da ke tofa asabar da arba'in ba amma dai har yanzu ba mu yanke littafin ba muna tattaunawa dangane da ana muna tuntuɓar malaman masu littafin da ya kamata a sa magrib zuwa zuwa ranar asabar insha Allah ta'ala watakila a nan da sati biyu ko uku za mu fara da zara an yi sannan abu na biyu akwai a sati ne zuwa Allah ya dabana nan za mu ji za mu tafi da'awa a kuma ya kama Allah ya samu dan yau kwanaki haka amma labin gaba a za mu yi karatu insha Allah sannan karatunmu na talata da muke na lulu wal marjan yana da insha Allah don tafiyar biyu laraba insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya taimake mu akwai takarda da naga an turo na fara kallanta doguwa ce aka turo daga bangaren mata doguwa ce amma kuma tana da tunda za mu tafi hutu ina ga a lokacin mu za mu iya karanta ta cewa sallama aka assalamu alaikum malam barka da dare aka ce ya ayyuka zan karanta shi da take dan na dan kaci abubuwan ciki kamar suna da wani yanki tace malam ina neman addu'a ina neman addu'ar ka ne akan wata matsala da take damu shine shine nake so malam duk sanda kai karatun ka in za ku yi addu'ar rubewa malam nake so a saka da ni wallahi malam magana ce akan samari wanda suke zuwa guri na in dai mutum ya zo guri na da aure to malam daga ranar da ya fara zuwa guri na to gobe zai ka ba zai sake dawowa ba kuma wallahi malam ni ba ya iska ba dan an sha auna ni da zantan banza ba na sauraro amma shi kuma shi kuma na auren da ya zo sai ka ga yana kokarin ya tafi yana ta Allah Allah ya tafi irin a gaggauce ba zai dawo ba amma idan mutumin banza ne za ka ga da ya tafi yana so ya dawo sai ne to amma malam ƴan uwana suna cewa shafar aljani a jikina wai sai na je gurin mai magani ni kuma mala ina tsoron kauce kauce hanya ina ibada daidai gurgurdan sani na wanda wato wanda Allah ya ya sanar da ni ina azka safiya da maraice ina karatun alqur'ani da wasu addu'o'i da na san da na sani amma wallahi malam wannan abun yana damuna gashi shekaru sun fara ja dan Allah malam azana a cikin addu'o'in ku dan wallahi malam ina tsaka mai wuya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya fitar da ni da ma duk wani musulmi da suke cikin larura irin tawa na gode ma da Allah ya saka da alkhairi ya duba gabanka da bayanka amin sun ma'ani kun je takardar wata baiwa Allah yanzu da malam sai ya ni ko ta na bara muna karatun nan na takar kallo na rika ganin abubuwan ko shakka babu ni sa ku ga wannan kalubalen kun san wasuwa na fito yawa ba wanda Allah zai kawo mijin aure gurin takka mutumin kirki ba na banza ba ya zo amma ka ce wani sai ta gama university university Najeriya ta asu ita ni suna fito yawa Allah ita wannan kaga larura kuma dole duk wanda musulmi ya san cewa a bace ke yi amma wanda zai zo a zo tana da mutu mijin aure ya zo kuma ba hana ta je ta karatu ba yace sam sai ta gama yanzu wanda nawa ana Isra'il waye da ya ma cewa garin da za a dawo ita kuma zawa za ta iya yin karinta tsakani da Allah ba wannan shi ni na rasa wata irin fahimta ce har yau a dan gundin ilimi na da kananan shekaru na ban sani ba daga lilo ce to Allah ya kawai na'am mata aure suna da yawa ba nawa nawa ne mata aure da yawa ma akwai ai da yawa yanzu aka je warewa a university wanda suke da aure wata kila za ka iya ganin sai su kan kankan da yan mata me da hana ka karatu mutukar mutum yana so idan kai karatun da waka zo a yanki ka gayyato shi ku yi jarabi shikenan kawai annabi ala shuruti ko haka annabi ya faɗa wannan jaradin kuma aka yi waje karya ba domin ya yarda fadin mai karatun da mai tsada ne a dauko ba a zo ya kare domin za ta ce maka ki al'umma musulmi a kansa ta karanta kaza da kaza kai ma a wayan ma da kai a kansa shikenan amma wallahi wanda suka bi wancan zai waɗanda za ka ga Allah ya ba su mazajen ga shi sun zo amma yake bai da ba sai ta gaba wai ya ma hana shi zuwa kan ƙara zuwa gurin ya ta sai ta sako daga igiya sai ta to daga ran da ta zo daga igiya kuma daga ranar kuma za ka ba mai ƙara zuwa domin matsalar da musamman ba hauke yake da jiji ne wanda ta riga ta gama karatu ko take aiki da yawan matasa almajirai irin mutsoranta muke haka ne domin gani yake in kaji za ce me albashi ka nawa kake samu me kaza saboda me yake albashi ka yafi naka in dai ba fama nan dai zaka yi ba da yi goyon ne dan taraba adamawa ko kun san fama nan dai ya ba da jigo a Kano ne har fa tawa ake akai eh zuwa zaka yi da kudin ta da komai ita zaka yi samu gidan ta komai da rana zaka rika zuwa da dare har ai ta auren sai a shekara uwar gida ba ta sani ba haka yanzu yana nan adamawa ya fara yawa bare kuwa ba ku ji shi ba kawo shi a rediyo babu nan ji da kudin ta za ta zo ita za ta yi komai ba wannan dauki sandar ka fada ake cewa iyayen mu da a babu nan ji yanzu yana nan ya fara yawo kan wani ne kai za ka kai wa kanka wani shi dan kan ba a ya da ka shine wakilin kanka kai ya ji to saboda haka wannan na da hankalin iyaye ya kamata ki lura daga lokacin da kai amfani da damar ka ta kubuce ka sani cewa idan ba wannan yarinyar ta zo daga baya ta shiga wani yanayi mara kyau wallahi Allah ba zai baka ba domin yarka a cikin gidanka ba kanwal mala'ika jibril ba din yana da kanwa ba kuma ne gidan na Maryam ba za ta fita koki ta kallo ta buɗe waya in ka hana ta abokai a waje tana da su a China tana da su a Ingila su ruwayarta gwara ma abokan Najeriya da na China da India ko ba haka bane domin su wancan ɗabi'un su da al'adun su ba irin na yan garin ku bane ta hana ta tayi boko ta waye ta fi ta iya shiga social media kuma ka hana ta aure to za a samu matsaloli masu yawan gaske masu yawan gaske abin da nake so da hankalin wannan baiwa Allah shi ne na farko ta yadda cewa wannan jarabawa ce Allah ya mata mutukar suna faɗa abu biyu ba dama ce ta zo ta yi wasa da ita ba domin lokacin da take kan jami'a wasu za ka tana kan wani duk wanda ya zo ita ba domin tana da haife sai an samu mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza daga baya masu kazan nan kuma gaba ɗaya su gudu saboda suna ganin yanzu ba za su iya auren ta ba idan ba wannan sai ba kada wani da bukata kada wani da bukata kawai lokaci ne lokaci ya canza yanzu ba irin mutan da wanda magabatan ma da su za su nemo ƴansu miji kuma idan aka kawo miji ya karɓi kenan za ka karɓe shi kowaye yanzu ba a wannan saboda wayewa saboda wasu abubuwa daban-daban misali amma abin da nake so da ita shine wannan abubuwan da ta faɗa tana yi addu'o'in safe da yamma da kwanciya bacci tana kuma kokarin bin dokokin Allah in dai ba da wata sai da damar ta ba ta sani cewa jarabawa ce Allah ya mata wata kila da auren ta yi ma yanzu da ne ta faɗa layin wani da muke faɗa ana musgunawa ko ta ma fito ta ta fito daga yin auren ta fito saboda ba a jin daɗin ta mutukar ba a sakaci ba muna gaya wa iyaye karan wato uba ya makanta wa ya ta je ta auren dole kar kai mata haka ka kyale ta Allah ya bata miji na gari kana kokarin ka tana nata mutukar ba sakaci akai da dama ba ina faɗa wannan kalmar domin akwai wanda sun yi amfani da wani sakaci da damar mutum yanzu suna nan suna kukan miji kawai suke so saboda haka kai hakuri sai ta ga yawa Allah ta hada da abubuwa biyu bayan wannan istighfari da sallar dare kai wata istighfar a rayuwarta domin shi istighfar warware kulli yake duk wani sarƙaƙiya da take damu ta Allah zai ta warware mata sai bayan daya wanda in ita aka ba ba sai ta kwance ba amma Allah zai warware sannan sallar dare ba wanda zai ci nasara baya sallar dare ko waye idan kana so ka yi nasara cikakkiya ki rika sallar dare ko shafa'i da wuturi ka ta gaya wa Allah kai ma kuka ka gaya wa Allah ga da mota sannan yan uwanta da iyaye su daina mutuna mata mutukar ba wata sai da damata ba in wata sai da damata su dora akan inda suke kwarai kuwa wanda su gidan ya mutuna mata amma idan ba wannan sai ba gaskiya a kyale ta ai sai mata addu'a a rika sa ta addu'o'i ne yau da gobe a rika kwantar mata da hankali cewa komai lokaci idan Allah bai yanke wannan lokacin ba bai kai sai ta janyo ki ba wannan shi ya kamata a rika nuna mata na'am haka yake ai inda kaje yanzu mata sun ninka maza shi da ai babu wanda ya zama mafi ban tausayin injiniya irin wanda ƴan sanda ta samu bane ne kirki ya hada wallahi ya ban tausayi mane ni da kirki da hana aba bala wanda inda da dama zuwa za ka nemo ma ka hada da ƴan daka amma ya zo ka hana shi yanzu ana labuci yanzu wannan Allah ka tuba kana kallo bayan da karatun ne ko da yawa yanzu aka dawo sai ka rasa ina aka duk ni na bu na ba bu goyen bayan azufa Allah na bu goyen bayan kowa yana da laifi amma Allah ya sun gwamnati gaskiya don magana da ce in ta tabbata domin gwamnati ba ta yi fito ta kare kanta akan abin da suka faɗa ba cewa idan aka bar su akan abin da suke akai shi ne dan talaka ba zai karatu ba in ko wannan ne kaga fakin suke saboda mu kuma ba bai ta ake saboda mu mutum zai je ya zauna ne wata shi da ka hana shi abinci in dan kanka ne ni a bayyana ta bace wata shi da ba abinci ba ka biyan su sanar to ake dan talaka ya daina karatu gaba daya sannan bayan gogol ne karatun mutum ya je ya gama ya dawo kuma ya zama stranded ba a yi to bawon Allah ɗaya ka samu miji yasa ba za ka aure da ita ba ka gama digiri ta dawo wallahi sai ka ce ka kai ba domin wata hausin ta take yi tare mutum ke da din da ta sa wato mazauni ta zauna ita ma nan take gaba kullum tana magana tana hararar da domin ya kamata a ce tana gida tana kula da nan da namiji tana kula da ƴaƴanta ina ƙara da hankali dan Allah duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi ta samu mijin nan kwarai wanda yake da sana'a yake mutunta mutane ya san darajar iyayen da yasan naku ku aura masa wannan shine kawai zai iya kula da kansa yana da sana'a ya san mutuncin mutane na gida da na waje ku aura masa kawai ya je in so kake yanka ta ci gaba da karatu a wasu iyayen ba kwa abin da suke yi a cewa suke ina so ya dace karatu ba ce so baba ina so kai karatu na baban da yake ko gaskiya dubu ishirin ake wani alwari ce ba ruwanka da ita zan tura ki ta karatu da har ta gama fa'in mai me matsala anan karatu da ba ruwanka kai za ta iya zuwa ta gama karatun nan har ta gama a cikin tiyatar su wasu mazan ba ba su kanta ba Allah no aka ai za wani dubbe da aka taba yi wai tsakanin ɗan university da ɗan talla zuwa suka butiya ya ga aka ga nake ga wani nake to wallahi akwai wani sai a university tana nan har ta gama ba ta bai wasu mazan magana amma ka je ka ga ɗan talla a kasuwar kwali ka je ka gani ko a kurmi da kakan da za ka suna ta kurkuli to ko ba ga bane wala Usman ku da kuke shiga wato gurare daban-daban kakan da za ka yi ne mata takurkuri ina ga ba ita ko wannan ta gama har sai shekara hudu ta namiji da tawa zama kusa da ita ba Allah saboda haka ba shi yake nuna cewa wai dan tayi jami'a ai iska ba ba ya nuna haka sam idan mutum iskanci zai ba sai a jami'a ba a ɗakin gidansu ma zai yawwa amma dai wannan bayan Allah da ta turo da wannan sako muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka Allah ya mata zafi na gari Allah madaukakin sarki ya fito mata da miji na gari kuncin da take da dan da praise din da yake nema ya dame ta muna roƙon Allah ya yaye mata Allah madaukakin sarki ya bada mafita ire-iren su ma da da suke gidaje ba mazaje Allah ka ba su miji na gari madan da suke neman matan aure su ma na gari Allah madaukakin sarki ya ba su in kuma ka shirya wannan bawa Allah sai ka zo kai da yanzu bare kuwa ba da yanki amma tana ji ai zaka za ta turo in akwai wanda ya jiya sai zo mi masa tiri ne shine kawai ko wala sai na ba ta zuwa kadina ko yawa to muna roƙo Allah da sunayen sa gawawa da shugaban sa madaukaka waɗanda suka ba mu wato wasiyoyi na addu'a Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da madauka kaza Allah ka nuna mana gaskiya ta gaskiya ce ka ba mu ikon bunda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka jiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم